بالله يكون يا من لا تشرك من الله هذا ما بين وتعالي بمدرسة الله من الزفر ما لا يبقى بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله أيها المسلمين الكرام a jan kuma kan aya ta yi goma sha tara wadda muka fara karanta ta dari da ashirin din lokaci ya cin mana ba samu gasa karanta ta gaba ki ne ba za mu tashi da kan wannan aya wani ana da baraka wata ala wadaru zahira min kuma ba'ina lallan da ya su wuna ne kuma sai zo ne ba kamun tsaro ana da baraka wata ala ya ce وزروا يقولوا ظاهر الاسم مبين الذنوب وباطنه لقوله تعالى ليس هو السبب wanda yake gobe da wanda yake bayyane wanda su makila wasu malamai sun fasara da isma ne ana shi ana rufin azirai wasu sun ce wakila kullu masu yace dukkan abin da ake samu allah da shi shi ne ake ce masa isu idan da kuma yake gona da isma sai wanda suke tsururin zunubi sai zauna da akirati da samu ala da mara wata ala zai saka musu a lahira da sababi maka da tarura da abinda suka kasance suna tsorata da hannayensu na mutum ya yi jihadi ya dace zai samu lada guda biyu in yi jihadi bai samu dacewa ba zai samu lada guda biyu duk waɗannan ayoyi suna kama da yadda muka karasa a baya kan abin da shafi kunce kunce gai mutum ya ce ni dai abin da na karanta ke nan ko abin da na gaje ke nan ko ayar da take magana kan gaba annabi ibrahim ba Allah mutum domin kinsa da annabi da tsanansa annabi da ba ya sami sallah da sallah sai ya dinga cewa ai ga kai da kai ma an samu kuma mutum wanda ba su ke su ba bayan ayoyin ko su suke masa da sunan su kamar yadda kai bayani da yau gobe a baya to ita ma wannan aya ne tana cewa da yau ayoyi an ce magana shine duk abin da zai kasance haram ne yana buƙatar nafsi abin da ya haramta shi ko kuma abin da ya haramta shi mutum kawai ba zai zo ya ce ni ina ganin abu kaza haramun bane ko ina gani abu da zama halallar alharamu ma'adudun ma'arufu shi haram wani abin da aka idan ne shi ne kwata masa iyaka kuma sananne kamar yadda Allah ta zaka wata ala ya idan ne abubuwan nan a cikin wasu ayoyin da za mu karanta nan gaba yakin ayoyin da suka haramta abubuwa ayoyin ne guda hudu da za mu karanta su abin da malamai suka tabbatar a yin wannan magana shi ne Allah wani shi ne ke da damar ya halatta abu koya haramta abu ka israfi wata gari da abu wani lokaci don mutum ya yi wani abu na israfi ko wani abun da kusan da hankali to malami suna cewa in ya haka ya haramu domin ayat da take cewa a ciyar da abinci amma kuma kar a yi israfi tana fadin yin wannan magana wa hasu da zari tabbacin wannan ne an yi kara mutum an yi kara mutum ya ce ina ganin abu kaza halal ne ina ganin abu kaza daidai ba tare da ya kawo abubuwan da ake cewa ma'aurin da suke auna abu kaza haram ne ko kuma abu kaza halal ne domin haram yana da hawa iri iri sai ya faɗi waɗannan ya faɗa ya dace shi ke sai a ɗauke su haram in ya faɗa halal ne sai a ɗauke su halal ne in ya dace abinda malamin usulu suke auna wannan abu halal ne ko kuma wannan abu haram ne وإن كان يدل جسمه أو يسلمه فيه وهو على كل ما لم يسمع لوز تمشي الذي ولا ويشاء ولا يقول الذي تجد جنسا وما ليس ولا يقصون ولا على وينتقل به عن عبادته والنوبة إذا أبو ليس قتل شيء قبل عبادة وأنه هو هو ظروف أبوكي يعني كذلك فقدرته إنما حرام أو قول يأتي أو حرام وهو أتي أو حرام wayan nan maganganun da ya suna da yawa su faɗe su ne su waɗannan suna faɗa su ne daga ilimin walmala yi da dole ne hawa musulmi suna faɗi da kawunan su aulin kuna ga yanyi ko kuma suna aukar da wasu su da lafiya cikin bata su sababin iti ba yi marawa saboda sababin bin abubuwan su ya soya zuciyar su ɗan da labisi ne daga ilimin sun kasance masu cuɗanya ne da rashin ilimin sani wannan abu to abubuwan da ya aka faɗa an haramta irin su jini irin suna da damar alade da makamantarsu wadda ayan ke cikin surat ma'ida za mu karanta su da baki daya a cikin wannan zuri ne da ne gwargwaro kwadai su tun da mun samu yarwar ayan a cikin take nan amma za mu kayan su fasara ayan nan na wanda ruwa ya yi su gaba iya ta kai da amali da ya fasara mana jiya Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wanda ruwa ya yi su gaba Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ku ku bar abin da kasance zunubi ne na bayyane da na koyi muka ce a ismu na wa'ani shi zunubi ya kasu kashi biyu akwai zahirin robatin da kuma wanda ya bayyana ko kuma wanda ya kasance a koyi su ba zahirin wanda ya kasance a bayyane ma mu ba shi roshan su bi da wari duk abin da mutum zai yi mubashara da shi ko zai yi goyya da shi bi da wari da gabansa wannan shi da ake kiransa a bayyane walbatin goyayyen kuwa ba ya kujibu da kalbi shi da abinda zuciyar wanda yake aikatawa da zuciyarsa ko yake tuka mai a cikin zuciyarsa Allah tabaraka wa ta'ala yana yana hana wannan ba kamar irin misali kalli nafsi kamar kashe rai wa zina da yin zina masalan ma sai tun zahiratun wa'annan duka zunubai ne ko kaba'irai ne za a ce manya wanda suka bayyana a cikin wajibu wal hasad wal kufru girman kai da hasada da kiyayya da riko kullu hadhihi ma'asi batila su duka da kuma sabo ne wanda su zance a goye su ne Allah tabaraka wa ta'ala ce wa zuru zahira rizqil batina udruku jami'a al kuma duka wannan ba su da kyau idan lafi ne su guna lafiya sai wannan wanda suke tsoron ta abin da shafi zunubi sai zo da kitabai da za a saka musu a lahira bi sababin maka da taifuna da abin da suka kasance suna tsoron ta da zunubi Allah tabaraka wa ta'ala sai kara da wannan magana wala ta kullu mimma lam yashkurullahi alayhi kada ku ci abin da aka yanka ba masu sunan Allah ya mata auzubi ala ismi gari abun nan ya mutu mushe ko aka yanka akan sunan wani ba sunan Allah wa illa duk in ba aka kuma duk abin da musulmi ya yanka ya masu sunan Allah ba ko da gangan ne ko da mantuwa ne to zai kuma halalu wannan kashi halalu kala wani Abbas ba wani malami ne ya faɗi wannan magana ba Ibn Abbas ne ya faɗe ta Abdullahi Abbas wanda kuma malamin Shafi shi ma Imam Shafi yana kan wannan fahimta ne shi Abdullahi Abbas ne wanda magana magana magana sa Abu Dawgaro ne shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allahumma allimhu tawila wa faqihu fi din Allah wanda ya fahimta da shi addini kuma ka sanar da shi tawili ana masa kuma kirari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shine hibrul ummah shi ne malami daga cikin malami na Allah kuma ta sa amfani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka sai na Abdullahi Abbas ya ce haka kuma shafi ne ya ba cikin tafsirin Ibn Kathir kamar yadda ya rubuta ya rawaito ana Abdullahi Abbas ya ce idan da ba muslimu wa lam yuslim lahi idan mutum ya yi yanka da wasu sunan Allah ba wala yaqul la yati wa inna al-muslima fihi ismu min asma'illahi domin shi mutum musulmi a jikinsa akwai suna daga cikin sunayen Allah wa qala la yastadu tasmiya saboda haka ba a sharta da cewa sai ya yi bismillah ba bar ala mustahabban shi dai kawai wannan fadin bismillah din mustahabi ne fa in tulika idan aka bari ba faɗa ba amdan da gangan kawai siyasa ko da mantuwa la ya duru ba ya cutarwa wa hada masa imamu shafi wannan masu ba sai imamu shafi Allah ka da kara masa da wannan magana da muka faɗa yana cikin tafsirin ibn kasir juz'i na biyu shafi na ɗari da saba'in wanda yake sun cikin bayani yana da goma san zai ga wannan bayani a rubuce wa inna huwa ya amru min ulazis domin cin wannan abun shi ya kawo khurujun amma ya yi lufida ne daga abin da aka halatta wa inna shayatin la yakunu ila awliya su mun shaytan sun kasance suna wasu wasi wa ƴan uwansu kafirai al-kuffara rijali minkum domin su yi dariya da ku fi tarihin mayiti a wajen halatta abin da ya kasance mushe wai na ɗatu mu idan kuka musu biyayya fi a cikin wanda abin da suke faɗi na cewa a ce mushe inna kula mushe ko da musulun kuma ai kun zama tambayar su kenan mushe kai wannan aya ta sauka ne lokacin da abu jali da sai na hamza suka yi ɗan wani jayayya alaihi sallallahu alaihi sallama ya kasance yana sallah a cikin masjidul haram haular baiti gefe da ɗakin gawa sai kuma shawa suka ci awon na kudu suna kallon shi sai suka yi magana suka ce yanzu a cikin murnan wane ne zai ɗaukan tumbin jakin nan ko tumbin dabbar nan malamai sun yi sabani a kan tumbin mai ne dabba ne ne farsin abin da kasance ciki da wannan abin da yake shi da kashi da shi ne farsin wala ya tuhu kamisa amma wani wani abu mai muni ne wa zai iya ɗauka ya je jefa wa zai wannan kala wani domin sai ta daga cikin sai ka ni idan ne mutum zai ɗaukar wannan abin da zai zuba masa kai amma kuma ai da ya abin da za mu da ya abin da za mu yi da za mu yi da ya kuma ga to wai tsaro zai sa zai dora wani makan san alƙalin salatu na wani lokacin yana yana sujada kala ko su da mu aiti ko su da mu sai ce ala yace ni zan iya ba kana sun karba ya hada tabiya sai ya ɗauki wannan abin da yake da mummunan warin nan sun yi jazuru wani abin da aka riga aka fiye dabba ne babbar su a cikin akwai kashi kashi ya kan ko a wani abin mai kashi nan ko a sa abu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa wasa ne sai ɗauki wannan abin ya je je ma a ɗan sallallahu alaihi wa sallam yana sujada fasara kufaru ƙwarishin ya zaɓo sai kafin maka sun karance suka kasance suna ta dariya idan ko ne za su mulki ne suna ta dariya suna istizai ko suna ibni wa alaihi sallallahu alaihi wasallam farhan bi zalik suna farin ciki da wannan alaihi sallam hatta ta mu fatima tu bintu har san da sai da suna fatima ya sa zo wannan da anu ita ta fitar da masa da wannan abu ta fitar da wannan abu ta fitar da shi sannan an suka da suka bai daga ko ya kore da su da lokacin da an suka masa da abu yana suka da bai dago bai dago ba har sai lokacin da ta zo ta daga wannan abu to wannan ma da hamza yayin da sai na hamza ya zo wa kana gaiban shi kuma ya kasance mutum ne wanda baya da wani lokaci ya sassanya mutum ne mafarauci akwai da sabon sai aka bashi wannan labari daga da wasu da filin sarauta a daga filin sarauta sai aka bashi wannan labari wani yadda ya kawo yana rike da baka a rashi fata ila abijani sai wani zan abijani wanda rabu hobi da kawo sai da ke shi da wannan wani da bakan nasa hatta shidda a sau har ya fasa masa kai wa kala da ko sai ya ce masa tafar hada bi ibni akhi kai da zaka aikata wannan da nan dan uwa kala da musu yace masa ai yusufu aliyatuna ai abin da yake yi yana zagin dolannin ko kuma abubuwan hoton wa yusufu wa yusufu kula sannan yana wata da hankulan kala sai ce na naji la yusufu a sabon minku yanzu ba a samu ba a samu wani wani abu wani abu mota a cikin ku ne ta abu dole ne na gashi kuna mota zuwa wasan fi aliyatukum laysa fi ba'su ai zakin abubuwan bautan ku ba ni laifi a ciki da ku baka duwa sun da kuke bauta kala an ta tunin bi yace kai ko kai ma kai imani da shi ne ka kala sai yace ana ana ana ana ummi lalle ina imani da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fada fada fil islami a wani kauli wannan wani kuka karanta a wani kauli kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ake shan wahala ya wurin shawa a garin makka ana cutar da su ba su isa ma su fita su yi bauta a fili ba sai su shiga gidan daru akamin abin harkar suke abu bauta duk suna da sallama sai addu'a cewa allah ubangiji ina roƙonka ga karfafa addinin abin da ya sha min kuma baron kaɗari to daga farko sai baron kaɗari ɗin ya zai karɓi addini da aka yi kwanaki wasu a da su tsakaninsu da sai na haka kwanaki shi ma sai ya zo wannan gidan aka ce mai kazo da shi ya siya zan alkhairi wasu ma da mutu ce a gidan har bai a daren da mutu musulunci wasu kuma sun ce yau din nan a wannan a wannan da muke karantawa ya karbi addinin musulunci lokacin da a bin abin mu'ayyid ko batun abin mu'ayyid ya ne sallallahu alaihi wasallam wannan abu da shi mutunci din nan da ya dawo daga sarauta ya ga abu bai masa daɗi sai ne ya same su ya gaya musu abin nan ba daɗi ya daki shi abu jari da abin da yake a nasu har ya fasa masa kai to sai suka tafi shi kuka yi imani ne shi ma yake ya imani to wannan ita ce dai imani ce zan saboda haka dalilin saukar wannan aya da za mu karanta a kuka da mita amma abin da ya shafi abin da ya shafi yankan nan akwai ayoyi ko guda biyu ko da muke so mu karanta su kafin mu rufe wannan magana ita wannan magana ta cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a ci yankan ko da ko idan ya yanka magana ce mai ɗan faɗi wadda yanzu muna buƙatar mu dinga maimaita ta saboda mun zo yadda muka faɗi wani irin yanayi ko wani irin lokaci wadda mafi yawa karatu ya yi kaɗan sannan kuma tambaya ya yi kaɗan sannan kuma aiki da wanda aka tambaya ma ya yi kaɗan saboda haka za mu faɗi abu kaɗan akan abin da ya shafi shi a yanka ɗin ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اختلف في تفسير هذا الآية ما لم يدرس من ساباني ولا تفسير ولا الآية فقال بعض المستهدين ساشي wanda suka yi tiyadi غير الأربعة wanda suka yi tiyadi sun yi tiyadi wani abubuwa guda hudu al'ayatu amatun fi kulli shi wasu suka ce ayan nan tana magana ne ga gari ko ga gari ga baki a cikin dukkan kowane abu ayu shay'in lam yuzkar ismullahi alayhi la yajuzu aklu ya wanda ba ba sunan Allah ba ba a ranta a ce shi su ba wurin su ko a yin saka suke nan kuma ga ba sunan Allah ba ba ka ci ba na wa kana ba'dun sashi ba'dun ko suka ce al-ayatu mawsusatu bizabiya wannan ayan ta ke manta ne kawai da abin da ya shafi abin yanka kuma taraka tasbiyata duk mutumin da ya bar bismillah amdan da gangan aure ziyara ko da mantuwa la tukulu zabiyatu wasu malamai suka ce ba za a ci yankansa ba wa qala ba'dun wasu malamai suka ce in tarkaha amdan in ya bari bismillah ne da gangan la tukaru ba za a ci ba in da gangan ne wa in tarkaha nisyana amma idan ya bari bismillah ne da mantuwa aw azra ko kuma ya ya gajiya ka khulus ka kuma da shi kuma zai bismillah iya ya kama dole a ci so da shi kullum karatu yana da kawai kuma ba karanta ba haka da za shi wannan yanka kurma ne ne yanka da agogo yanka ciki ya bayan da kaza ka ce to da ya ce bismillah ne kawai fada ba za a ci ba hana kurma ne yanka ba ko kuma mutum ya zo to iya bismillah ba wani yanka za a ci magana tana da za mu yi shoda wani ya kara ba ni ko imam malik yana kan wannan ne wa abu hanifa da abu hanifa wa kara ba ni misali su ko suka ce a tasmiyar sunnatu yin yin bismillah nan sunna ne fa in taraka ha amdan idan ya bata da gangan a wani siyana ko a mutuwa aka lalla shi abin da ya rika wani ne ƙarin imamu shafi to imamu shafi akan wannan yake wa an imamu ahmad riwayatani imamu ahmad bin hanbal shi ma yana da riwayo guda biyu al'ula na farko dai yuwafiqu fi amalika anan na farko yayi muwafaqa da imam malik wasaniyatu kuma ni yayi muwafaqa da imam shafi imam shafi'i da imam da imam malik suna da sabanin fahimta kan wannan abin da shafi yanka to da ka za a yi tunani ka za a yi tunani ka idan ka san wannan kawuwar kawuwar aya abin da za a fara aya kai shine ma ubizu bi kin gairi lillahi fa to abin da aka yanka ba da sunan Allah ba shi yake magana yanda mun fasira fi al-fisku domin shi ne fasara ya fasara al-fisku فيما يأتي بقول تعالى أو تسمع إلا لغير الله شيء وجود da suka fito daga cikin wa Allah da Allah ta'ala biyayya wa amma hukumul baitatu amma hukuncin mushe fa ma'lumun min ghairi hada al-qawl shi kuma sananne ne ba a yin wannan qawli ba wa amma da mufassir shi ne mufassirin ya dauki ya dauke su gaba ki da a cikin hanyoyi guda biyu kuma sanoni guda biyu an su da ya ismi ghairi ko kuma da wanda ka yanka ba da sunan Allah ba da sunan wani abu وإن لم يذكر اسم الله وإن لم يذكر اسم غير الله كل اسم مسيح سنة ولي الله وأما الكتابي إذا لم يذكر اسم الله idan mutum ba kitabe ne shi ne mutum ya kasance kirista kenan lokaci ya zo ko wace ka ci yankan kirista ba ba ka ci halal ko ko kuma abin da ci ba ba kushe ka ci ko to ba karatu ba ne kawai ra'ayi wannan kitabi idan lam yuzkar ismu allah shi da kitabi na idan bai ambaci sunan Allah ba fa inna tukaru shi ma za a ci abin da yanka fa in ka bani kitabi ko da ismi Allah ko ismi gairi idan ko kitabi ya hada sunan Allah da sunan wani sa haka ne da ya tukaru da ba a wani ibn Malik za a ci abin da yanka yanzu wani sunan Allah ya kara da sunan wani za a ci kansa
sunan Allah ne yana sama da eh yau da sunan Allah da sunan da ba za a ci kansa ya ne ismi Allah ya wala wala domin shi suna Allah shi ne ke ɗaukaka babu da yake zama suna Allah. Wa amur musulmi kin zama bayyana ma a larabci shirki, amma idan shi musulmi ya da sunayen nan saboda niyyar ko kuma bisa fiskan haɗin Allah da wani almafhumu ya tukalu ala ala ala haddi. Malamai suka ce in dai shi musulmi ne ya zo ya faɗi suna Allah ya ƙara da sunan ba za a saboda shi ya haɗa Allah da wani. kullum mutum zai magana ya wani magana idilu a kan kulitarwa mutum ne adalci domin adalci ta shi ne wanda ya kusa da wani tsoron Allah al'adilu al-makwai mai idilu shi ne adalci da shi a wanda aka sani saboda haka wannan magana ce magana ta biyu kuma siyakin yadda ayoyi suka zo a kan cewa Allah da malaka wata ala ya ce abu kaza a nan ba kaza a rafi gabaki daya malamai sun yi maganganu da yawa wanda zai tuna mutu kan ayin ne za mu magana ko guda daya ko guda biyu idan mutum zai faɗi hukuncin cin ɗa'amu ahalin kitabi fi a yaji cin abincin mutane ahalin kitabi a cikin bukukuwansu a yau a ce ne friday ko a good friday ne a isa monday da zuwa ne a lokacin mutum kirsimeti ne ka yi adalci cikin magana ka tsaye maganganun malamai malamai sun magana da yawa cewa su ahlul zimmaci ne kuma ahlul kitabi ahlul zimmaci ko ahlul kitabi makaratu azimatun bil mujtama al islami idan mutum yace yana da addini ko yana da littafi to musulmai ga baki ɗaya na duniya suna girma mutum suna girma addini sa ولو شرائع متشابهة شرائع المسلمين بل لما أتكي شرقوس وهو شرقوس وشرقوس في كمان المسلمين كي كان الزنا mutumin da yake addinin kiristanci yana musu zina-zina zunubi ne ko ko zina ka bayira ne ko shan birkauni ko shin birkauni shan giya shi ma ka bayira ne wani ibu biltimari kada yin caca wa gani hanyar kabarin da wani su ko da wani waɗannan wanda muka sa ba da ake lissafa su a shaidar su cewa wannan abubuwan kabarira ne kuma addinin ana lissafa su kabarira ولذلك أمرنا الله بالتلاقف والتعديل معهم sau da kana da wani da kurce mu da mu dinka tausayawa mu dinka adalci fi shukuni hayati wa difa'i wa nisuri da zalami halin gona da sai mu dinka zama da su lafiya kalau wasu da wasu dauki makaman su ya ke mu ba ko su fi da daga cikin addinin ko daga garuruwan mu ba Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin suratul mutahara cewa la yanhaqu Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tusilu ilayhim inna Allaha yuhibbul muhsinin Allah bai kike bai hana ku bai hana ku ga wanda ba su yaƙe ku a cikin addini ba su da ku daga cikin gidajen ku an tabaro da ku yi aikin aikin biyayya tare da su wato su yi ku adalci a gare su inna Allah da mishi Allah ya bar su dina yana son mutane masu adalci wannan aya tana gaya mana cewa abin da za mu yi ku da adalci amma idan mutum ya zo zai yi magana irin wannan abin da ake bukata na farko sai ya fito duka maganganu ne sai to amma ni a ra'ayina ni ga shi magana malamai ke yi shi malam kaza ya ce malam kaza ya ce malam kaza ga shi ce shi a ra'ayin da shi to malamai sun maganganu da yawa ne cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in mutum zai yi wa'azi ya dinka wanda malamai suke cewa uku ila sabili da duka da hikimati wal mawqizati hasana wa tajiru billati hiya asan inna rabbaka alimun bi man dalla an sabili wa alimun bil mutadin cewa in kira za ka yi kai dari ne to ki da duka kira zuwa ga hanyar Allah ta baraka wata ala da hikimati da hikima wannan da ta sana da kuma wa'azi mai kyawu wa dalilu bil siyasa don ka zo jariya ta kama ko ta kawo da ku jariya wa dalilu bil siyasa ai jariya a hanya mai kyau ina da faka wa alam bi wanda asiri domin shi Allah ta baraka wata ala shi ya san mutumin da ya bada gabarin hanya wa huwa alim bil mutadin kuma ya san da ke kan hanya da zai saboda haka a irin nan wurare din malamai sun maganganu da yawa wadda za mu ɗauki siyafin ayoyin ne kawai zan ke gama kuɗe su ba tare da faɗin sauran maganganu malamai ba da ke bamu da lokaci ana da wani wata ala ya ce a wata aya in nan da a yau a wani lalata kuma ɗaya ba su wadda amu da zai rubutu gida gilu lau wadda amu da gilu lau musa za su nan muminatu musa za su nan zai rubutu gida wadda kamar إذا عزمتمون وجورهن مسلمين غير مسافرين ولا متخذي أكدان ومن يكن بالإيمان فقد هدي أمره وكان من الخاسرين. وأنا الآية فتت في سورة المائدة Allah tabaraka wa ta'ala ya ce na halatta a wannan rana na halatta ku da wani ce da da da wani abu da zai hutu kitabi da abinci wanda suka yi a kitabi ba da suka ce da abu a nan ana nufin abin da aka yi a ba ana nufin shinkafa da wake bane ko taliya ne ko indomi ne ko ni ko tuwon masara ne ko tuwon wani abubuwan da kuka ranka ake magana kai wani abubuwan wani abubuwan da zai wata gida mai hillo abincinsu na yankan su ya halatta gare ku wani abubuwan hillo su ma kuma abincin ku ya halatta gare su to wannan aya ne aya ce mu kamar wacce mutum da zai zo ya ce wata aya da zuwa cikin sura kaza ko ta so ce daban wannan kenan saboda haka abin da shafi abin da ya shafi yanka ta da bayanai su kuma kuma su za a kai ina ga ba za mu ɗauki lokacin mai yawan da zaro da yawa ɗin amma abin da bayanai su ka zama zan duk abin da suka yanka ta da za a ci kamar yadda mun fara wasu magana ayoyin da Allah ya yi zara ta wani kalmar so da mu Allah ya yi zara sai inna ma haram alaikum alwajata waddama wa lahmal khinziri wa ba'u min al-ghayri biyu wa man ittara ghayra ba'in wala 'adin inda Allah ya tsoro rai Allah ba ta mata ya haramta mutum mushi da jini da naman alhamdul shi ne alade da abin da aka yanka ba a masunan Allah ba wani kuma ga yana ba da kuma haka matsala yana yana mai tafiya ko kuma ba yana mai tsallake iyaka ko ba yana kan zalunci ba ba yana mai tsallake iyaka ba ma'ana ba ya tare hanya bane ba kuma ya fito sata bane to shi yana da wani matsala shi ma ake ga yace inna allaha ghafurur rahim shi Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma mai rahama saboda haka ayoyin da suka zo suna da arba'atu siyaqatin sun zo ne a jere guda hudu Allah ubangiji ya ce inna ma nazama alaikum bil maitata wa tamma ala man tudira wa huwa ila bi ghairi allahi wa man dura ghayra allahi wa la alim kala yaqali inna allaha ghafurur rahim wannan aya ta suratul baqara ita ce ta farko sai aya ta suratul maida ne ke cewa wa liman alaikum bil maitata wa tamma ala man khanzir wa huwa ila ghairi allahi wal munkanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal nadiyatu وما أكل الصبو إلا ما ذبيته وما يبي على النسب وأن تصدق وأن تستكسبوا بالأزلام ذلك الفسق اليوم ليس الذين كفروا من دينكم ولا تخشوه واخشوني واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانب للإثم فإن الله غفور رحيم وأن يجي آية جميلة wannan ta faɗi cewa ga abubuwan da ka haramta mu sau da ka ta haramta mu ba ya ce an haramta mu abincin harin gidan ruwa abin da ake nema ke Allah ba gizi bai fada ba a cikin suratul al-ayat Allah tabaraka wata'ala ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yad'amu illa an yakuna maytatan law lawa masuwa law lam khinzirin fa innahu rizqun aw fiskan illa li ghayri Allah wa man dhalla ghayra ba'in wa la 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba sa'a ko a cikin wa'ayin da aka yi ko ƙwararren da yake a wannan allah wani zai bai min waye cewa abu ka za a rafa sai dai waɗannan abubuwan da nisa ba sai dai kila ya gona mai tattara ko abu ya kasance mushe audama ko jini ne wasu ba jini mai gudu jini mai gudu ya kana shi amma shi ma jini na hanta shi ma ana ce a nisu lalata sallama ya ce an halatta ku jini guda biyu shi ne jini na sai ba da kuma jini na hanta duk jini ne amma ba wasu ba ba wanda ake tara yana gudu a tare shi a sha ba ko a tare shi cewa wala mutum ziri ko kuma na a naman alade a inda wuri sun waɗannan duka kazanta ne a wani sun wuri da yin mai na ko abu da aka fita daga yi wa Allah ta rafa ala da yayi aka wani abu da ba Allah ba ke ce a yi shi ba a wani tura ga yana ba ke so da aka matsala ya kasance ba yana mai zalunci ba wala hadi ba yana mai kirkar iyaka ba to fa inda rafa ka da kowa da shi kuma wannan maganar shi ne malamai sun ki maganganu da yawa cewa kana tafiya a jeji ba ka da wanda za ka sai ka tafi mushe an yi daga cin mushe nan har ka yi guzuri har sai daga zuwa gari sannan ka bar mushe ka zuwa da shi shi ma wannan malamai sun faɗi shi aya ta karshe da zai magana kan wannan Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wala taqulu mimma lam yuzkar Allahu alayhi wa innahu la fisq wa la shayatin la yuqulu ila awliyaihim min tabidukum wa in aqamu min dawil mushrik shi ne wannan aya da saboda ka mun yi ila mun yi karin kalmomi kaɗan ne kan abin da ya shafi cewa wai za ka ci yankan wanda su kasance a cikin ko ba za ka ci Allah wani ka bai ya ce za ka ci don mutum zai nana ya yi jawabi ya ce ba za a ci mutum shi ko sai kawo na sai kawo ayoyi da hadisai suka ce ba za a ci wannan ba wallahu ba ina ga za mu ci da wannan sai mu dora karatu ko inda aka yake da abin da ya sa waɗannan ayoyi suka sauka wani shi ya nuna da yuhuri da abin ya yi وذلك أن المشركين خالوا يا محمد شكرا سورة يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت ما قتلها سورة يا رسول الله هنا لتنبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي تنبعه سورة كمان العبادة وإنه أقول أتباع لوجه دواعي جدري سيسي مسو الله من يجد الله من يجد يسي مسو إيه شكرا سورة الله قتلها الله من يجد سيسي إيه قال سيسي سورة أتذكروا أن ما قتلت أن ما قتلت أنت وأصحابك على أما بقى كان لي أبنك كان يتكيل أصحابك على وما قتل الله على أبن الله يكسي أبن الله يكسي لأرزكما أبن الله يكسي لأرزكما ويحرمني yanzu da akuyar da ta fadi ta mutu da rakumin da ya fadi ya mutu da sani ta fadi mutu ya gane su ya ce Allah ya gane su sa'afin Allah ya gane su kawai sai a cikin wanda ya kan Allah ya gane to shi da suka zo suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan aya ta sauka cewa in za su zo su dinga tare da ku ba ma mutu ko shayatin jinsi ko shayatin jinsi yanzu da shayatin jinsi da yake su shayatin jinsi da su kuwa to Allah mun yi sai ce ya Allah duk abin da Allah mun yi haramta Allah ya mutum yau ta haramta wani abu ba sai abin da sai abin da ya faɗa da kanshi ya faɗa abu kaza haramu ne abu kaza haramu ne abu kaza haramu ne in bai faɗa abu kaza haramu ba ne to kai ba za ka zo kai ka za ka ce abu kaza haramu ne إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس dama da yawa daga su mutane ba san wannan abu da guri ne da rikici da yawan mutane ba san halal da haram amma da mun gida riga mai halal bai yin haram ba bai amma ba da ba mu musulmiya a tsakanin su akwai abubuwan da suke rikitar da hankali la ya lamu na kasir min al bace kalilun ba in sallallahu alaihi wasallam ya san za mu zo mu ne kasir ne duk mutumin da ya samu ke da sifika sai shi ba ya fada shi to mu ne kasir ne kenan in ya ga dama ya faɗi ya abin da yake so sai ce wannan ra'ayinsa ne amma yin ra'ayinsa ne bai zai biyu amma dai ce Allah ya ce annabi ya ce kar a ce yankan wani wannan ba daidai ba wani har wani yanzu ya ce wai ya yanka abu saboda annabi ma wai kaci ma ka yi shirka ko to shi ne sai wani malami ko yace ma ya ce sarkin fawa da yanka ba saboda ba yanka sarkin fawa ya yanka ce ba musu ya ba shi ganin ce ba musu ya goyi ba muna gari na musu ya shi kuma saboda ba yanka ciwon nan halal ne amma yanka saboda annabi shi ka haram saboda haka mun zo wani zamani ne mai haɗari mutum kawai zai zana kuma zana da sirika ko a redon corridors ko a redon abana ko ko a redon mission ko a redon jail ko a redon gmc ya fi dira ayyukansa kawai saboda haka muna jan hankali ɗaliban ilimi su yi kokari su dinka rarrabe waɗannan abubuwa mutum kawai ba zai zauna ya faɗi magana kawai shi ke ne ya tashi ya ce wannan magana haka take ba a'a akwai maganganu da yawa a wannan magana to wannan da ina ga shi ne magana da farko magana ta biyu kuma wata yaya daga data wata yaya daga data ina da wani adalci ne na sai ya fi duk abin da aka faɗa Na.
nan wani mai fahimta shi kuma fahimta ya labarin mai shi amma ba zai faɗa ba zai bayani sai Na.
ya ko yana mun kaɗan kawai ba ra'ayi shi shi kan zai yi na ko mai sauraro sai ya ɗauka kawai matsala ce ta wani daga ciki kusa karatu na zama wajen dole ne na eh ayar da kakar da na na to ga ga ƙarshen wannan magana na wanda ba za a yi su da faɗi da abin da wannan kuto Allah ta baraka wata ala da ya ce dukkan tasirin wa ala ne min suna ayar da kuka fito ne wala ta kuma mun gama ta wani da ta wani mutum da ya zama kawo a mun kana mai zama ko na to karshe magana nan cewa kullu masiyatin tazahiru minha kazira wa sarika wa baqitu ma'asi al-jawahir al-zahira wal batin minha al-kibri wal hindi wal asad wal ujbi wal riya'i wa hubbu riyasa wa ghayru dhalika min al-ma'asi al-qalbiyya shi wannan fasara da muka faɗa na ta cewa ana da baraka wata ala ya ce wa zaru zahira nufi gaba ɗin ya a gobar gabaki ɗaya zunubi wanda ya bayyana da wanda ya bayyana da kullum a ibn tafsir suna cewa idan wani abu ya san bayan wannan al-ibratu bi umuri lafzi la bi khususi sabab idan ya san ko ne saboda wani abin da ya faru to fasara nan fa ya gane ga baki ɗaya ne ba wai saboda ya san ko kansu ko mutum alim aidin su abu jahil shi kenan aya ta gaba yake ba yanzu ko da mawaki da musulman alaihi sallama shi annabi ne wanda ya zo tun daga wannan zamanin nan har zuwa tashin gida za mu yi gaba da ƙara da wannan da saboda in an karanta aya ya ce sababu nuzuli ya kaza qalibatu bi mumin lafzi la bi khususi sabab shi in fassara din ya gama ya fasi ne gaba ki ba an ce saboda ya saka musu wani bane kawai da gama aiki na
يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
na Allah tabaraka wa ta'ala yace a wannan kana bayyitan fa ayinahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Allah da baraka wa ta'ala wannan aya ta sauka ne kan Abu Dali da wajensa a wajen kanar mai yi da nufin da ya kasance mace ce ne shi ne bilkubri da kafinci فأعيناه سيمك لا يشبه ولاد الشريعة وجعلنا له نورا وزدنا مساكين يمشي به يلا فيها لو الناس في الناس يشبه مدان يتبصر به الحق يلا كان ينقص هذا الشيء من غيره بقولنسا هو الإيمان شيء إيمان كما مثله dare yake ne kamar wata zulmat yana kama ne da wanda ya kasance yana cikin dubbai laisa bi kharijina bai kasance da tasiri wannan dubban ba wani kafiyo shi ne kafiri la ba sa kama kazalika kama su yi da mu'mini da imani kamar yadda suka kawata wa mu'mini imani da cikin zukatansu haka nan kuma su yi da likafiri da makami a maluna haka nan muka kawata wa kafirai su abin da suka yi suna aikata wa min al-kubri wal ma'asi daga abin da ya shafi kafirci da kuma sabon Allah ta zana wa ta'ala. Wagar lokacin da shi ne ɗalibi sun fassarori da suka ce kamar horon kakar da wagar da hukun da ya zo. Musulun Islam ya haɗa cewa Allahumma a izan Islam a kira da umarai umarun da sha ne kuma horon kakar. Allah ba gidi yana da kuma daga karfin addini ko da horon da sha ne ko da horon kakar. Bisa Allah ba gidi ya nuna wa shi sunan wanda shi ne zai karɓi Wani kakar ko Hamza ko amaru yasin wasu malamai na suka fada wani aure ne din walakin da jibril su kuma bin lafsi ne fa hada masul shakafi da muslim wannan dai misali ne da ake ba wa tsakanin musulmi da kasu musamman nuzuri ya alƙawli ya na fi abi zalim wa hamza wasu malamai tafsiri ne sun ce wannan aya ne tana magana ne kan abu jali da hamza kisa da wata zuwa sun kafin ubutun abin wa'ayin ya zo a misala da sana wani abin kashi na dabba a kansa sai misala ba da wasu fito ta ɗauke masa to shi ne shi hamzan ya zo ya ce mai sana su yana ɗan uwa na haka yana da bakansa a hannu ya da kishi a guda ne a kansa sai da fasa masa kai ya ce me yasa ya yana zaki dundun yana zaki da zaki an samu da kuke kota mai zuwa kuɗin zala ya ce to ko dai kayan imani ne ce na shi ma imani ce shi na lamun ya ce wanda ya yi imani wanda lamun ya haska masa baya kamata wanda ya yi imani daga abadani shi abadani yana cikin wanda ya jirgin misalari sallar wasu malamai sun ce shi ne wasu wasu ce abokin muhaifin fara hamza ta kaba hamza kuma fa'ala abuja makana hamza kasar ta min sai kisan da suna guda da daga farauta shi kuma hannunsa akwai baka sai dai sai da kishi abuja ne da shi abuja ne da sai face ta gaishe su ko kai ma kayan bayan shi ya riga ya yi bani ina ya riga ya yi bani da yake kenan babu abin da yake dai musulunci ya ƙarfi shi ne ayar da suka wani kanin mai ita wanda ya kasance masance ne baya da dai wanda ya kasance ne da rai na وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون na Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa kazalika وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك كما هكذا كما جعلنا فساق فساق مكة كما يقول سنة فاسكن سنة مكة أكابرها سنة من من متعين قريب جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها هكذا مقصد سقوط القرية من متعين قريب متعين مجرمين يمكروا فيها لمسلمة كتبة كتنسو lissafiya da imani suna kanya mutane na bari imani wa bayan kuro da ila da kafusi ba sa yin makinci na sai suna yawa kawo nasu ne ya hannu wa balo a yin domin sakamakon sakon su zai sauka ba shi kuro da bizalika su ba sun wannan su ba sun da haka abin da suke aikata a wannan ba.
وإذا جاءتهم آية قالوا لن بما جاءت مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أتركوا صواب عند الله وعذاب شديد بما كانوا يقولون
na Allah ta baraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa a wancan aya da muka fito da take cewa an kawata ne imani kada ba ga kungiya ce wala kin Allah ko ba ya ko imana wa da yin ku fi kullu Allah kun ji shine yaso yaso imani ko yaso da imani a cikin zukatan ku zan ne kawata muku shi haka nan kuma zuwa ne kafin da ba kafin da ba su ma kafin da kawata muku abin da suke aikata wannan saboda haka Allah bin ji ke kawata wa kowa abin da ya kawata shi a kai saboda haka nisu za su nake cewa wani su hajji wa nisa yi da bidan ce wa gusa shida da gari wa nisa domin wa gaba da ce Allah bin ji ya aiko ni ni mai shirya da mutane amma shirya tana hannun Allah haka Allah bin ji ya aiko shi da shi wata da mutane amma wata tana hannun Allah Allah bin ji ya ga dama shirya ya ga dama kuma za ka shirya wa ma'ana abin da ake nufi da wannan ومثل ما جعلنا في مكة كبراءها كما إذا كسا من من مدارين غير مكة وضمها مجرمين مجرمين جعلنا في كل قرية كبراءها هكا الله يمين ذلك سنة قوة المتعين إما الناس ليه مجرم يا سوشك بارك يا رب وكذلك سنة الله وأنه سنة الله يزن wanda suke fara koyi da manzo al-kafa'u wal-du'afa'u su ne suka kasance rauna wal mu'alihi na kowin kilila al-kubara su kuma wanda suke suke mu'amala da musu wa annabi su ne manyan manyan mutane kai ya kula ala rusuli da rabbi zahira wa bani in Allah ya kuma ta'ala ya nuna musu cewa wa'ancan mutanen su ne wanda aka fi nema daga farko domin idan waɗannan ɗin suka fara karɓa da ruwa za su tattare wasu da ba za su samu shiga ba kullum a yakin wani da fi zan mai kufari ba da wasu kasu duk aya da ta zo tana cikin zargin kafirai ta ziri bi zai ne ala usafin musulmi ana iya janyo ta a sa ta kan wanda suka kasance mummune ne amma masu sabo wa inna lubashi da fizuri wa fizuri domin lokaci ana kawo irin ayoyin da suke mubashira da zalunci ko da fatinci a kafin kulle kayyacin ana samun wannan wannan ne su suke yin wannan umarin da kama wa mushayi duka wani da ake kafin ku samu maka wanda suka kasance masu yi a gare maka su ne mutane kamar yadda ake karantawa to wannan kuma wannan wannan mutane garin ne suke cewa da dai a wannan gaskiya ne ai da bai kamata ku fara gaba laukana kai da wasa kuma ya ko ba wannan kuma alkhairi ne ai da bai kamata ba da samun samun mako amma da yake ba a gani bane kaga wadancan wanda ba su da gatan da ne suna fara suna yake samu shafin roƙo wannan Allah bai yi na hankali da yi wa marasa ƙarfi in gata ko masu launa da in gata domin su samu su tafi abin da yake nema ne da ƙarshe su masu nan sai su yi subhana da makaranta da abasa wal makon abin da ake nufi da makaranta da kadi'a an ce suna aikata makon da kadi'a a yau sun yi masarori da yawa cewa makon da kadi'a da hila والبدر والوجود وغير ذلك وأن الأشياء لا تكون عادة إلا من الخبراء وفي آية المتعة لمن ذلك وأنا أبو أكي سامو سيدشي أنا سامو مقر أوليسو أنا سامو الخديات أوليسو يولانا أنا سامو الملك وصول دبتي دبتي أنا سامو البدر أنا سامو نصبع إنتاء إنتاء الوجود بيلا أتم خبراء عليك وين أنا سامو بيلا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wadannan kuma suna kan yi mutane ga shiga imani ya zo a cikin hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita irin mutane zuwa ga addini sai a samu mutane kowane kusura sun zauna in an yi gidan su kuma da shi wannan ba lafiyar su kalau ba shi sahirun ne shi kahirun ne shi shahirun ne kar kar ku dinga jin maganar sa to wannan sunan da suke suke kanya mutane game da shiga imani sallah kun da yake ba da labarin su akan cewa ba su kasance suna wannan ba suna yi suna yi suna yi wa kawo da su na kuje aya ta gaba na wai da daru wai da da ayyukan ayatu qalu lan nu'mina lan nu'mina hatta nuta misla ma utiya rasulullah Allahu a'lam ma yashhadu bi risalati sayusibu alladhina ajramu sabaru inda Allah wa adhabu shadidun bima kanu yaqulun wai da da an wakata a yatu idan wata aya ta zo mutanen maka ala suke da nabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskata da nabi sallallahu alaihi wasallam qalu sun ce lan nu'minu bihi ba mu imani da wannan abu ba hatta mu ta misla ma uje rasulullah ruwa sai ka mana ila wannan kawo manzon da suka gabata min risalati wal wahyi na daga aika da kuma wahyi idan ya zuwa ga yau yana san ansar ma da mun mu bi su dukiya ba ba ba sai da mu bi su ko shekaru قال تعالى الله بن سيدي الله أعلم ما يشهدون رسالاتي ko risalati Allah ubangiji shine ya san inda ya kamata ya aje ayyukansa ba kai ba Allah ya san inda malaika da rusulan mu'mina ba ba sai ka zaba ba ba sai ka ce wani ya kamata ba Allah ubangiji shi ya san da ya kamata ya bawa sai shi wallazina adraku sararu sararin zullu shi ne kaskanci zai samu waɗanda suka kasance mujrimai ne wanda suka kasance mujrimai ne wa azabu shadidu da kuma azaba mai tsanani a can lahira musamman bi baka mai korona da abinda suka kasance suna yi da bakin su ainihin sabon magani na to ina ga zamu kwana nan ita wannan aya ne tana da wasu barani wanda sun na da dan zai yi nan ba za mu ga isa su zuwa lokacin yashi wannan kuma da Allah ya yi wa kula da wanda kuma bisa Allah ya yi ga fata Allah ya yi sama da abin da ba mu da addu'a
Ba ce ma shi ba shi ba shi. اللهم ارحمنا بالقران العظيم وارحمنا بما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته قرانا الليل وقراءة النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين وارزق سلطانك الأول واجعل لك يا بلدي يا بلد المسلمين ولا يكفي من الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين